tauhidi shine fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha da haka kowane mutum da yazo duniya akan tauhidi Allah ya halice shi to amma kenan shirka bujurtowa dan adam ta yi shine malam zai yi bayanin al-inhiraf yaushe aka samu juyawa rihayatul bashariya a cikin rayuwar shi dan adam din sannan malam yace za a samu walamhatul tarihiyya za a samu dan wani gutsire wani turowa na tarihi anil kufri akan kafirci wal ilhad da wuce gona da iyaka wa shirk da shirk wal nifaq da munafurci wayannan abubuwa ko wannan babi wa yatadammanu al fusul al atiya taliya yana dauke da fasali fasali masu zuwa al faslu al awwal fasali na farko a wannan babi zai magana ne akan al'inhirafu fi hayatul bashariya juyawa ga barin tauhidi a rayuwar ɗan adam da kafirci suna da bambanci a istilahi alfasulun rabi' iliya me ake nufi alfisko in an ce fasikanci me ake nufi Abdolalu ɓata, in an ce ɓata me ake nufi, arriddatu ridda, in an ce ridda me ake nufi, aqsamuha wa ahkamiha. Ridda zai yi magana akan kashe-kashenta da kuma hukunci. A'a, halittu gaba ɗaya Allah ya halicce su don su bauta ma. Wa hayya alahum. To da Allah ya halicce halittu, waɗanda ya ɗora musu bauta, don su bauta masa wa hayya halicci ɗan adam kuma ya halicce shi don ya bauta mar to sai Allah ya tanadi abinda zai taimaki ɗan adam wurin bauta kaga Allah ya yi ɗan adam min itinai akwai gagashi ko da yau baka ci ba gobe ma aka ini 24 hours baka ci ba jibin an yi wasa ba za ka iya tashi kai sallah ba baka ci ba baka sha ba wani ma ba zai ke jibin ba zai buɗa ashe jikin akwai abin da ubangiji ya ce a bashi sai an ba wa jikin kafin jikin ya yi bauta shi ne Allah sai tanada wa ɗan adam daga arzikin Allah abin da ɗan adam ɗin zai yi amfani da shi kar ka ɗauka abinci kai dai da aka ce min riziki arzikin Allah kawai in yanzu an ce mutane da Allah ya ɗora musu bauta ba su da wurin kwana ruwa da iska ya jibge ka iska ta kace kace da mutum in aka ce asuba ta yi eh wanda za su tashi kaɗan ne ko kankara irin wacce aka yi last week din nan ko kuma this week din nan tararren kwali ɗan adam wani ma kashe za ta yi domin a wani gurin tana kashe dabbobi to sai aka ce baka da ɗaki a ce aiki da Allah ya kwatanta ma ya wayi wa ɗan adam ilhama yadda zai zauna a cikin ɗaki innahu min rizqillah yana daga arzikin Allah sitira arziki ce in Allah ya barka ba sitira wannan fatar ta dau zafin rana kafarka duk inda za ta je ta dau zafin rana bautar ba za ta samu ba sai sa Allah sai malam yace wa hayya alahum ma yu'inuhum alaiha sai Allah ya tanada musu su bayi ko kuma waɗanda ya dora musu bauta abinda zai taimake su akan bautar min rizqihi na arzikinsa Kala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, wa ma khalaqatul janna. Allah ya ce kuma tabbas ban halarci aljani ba wal insa da mutum illa li ya'budun sai dan bauta ta. A illa li wahiduni sai dan su kadaita ne da bauta. Da haka Allah ce ma uridu minhum min rizqin. Ba na buƙatar wani arziki daga mutane da aljanu su kawo min arziki. Wa ma uridu an yut'imun kuma ban halicce su dan za su ciyar da ni ba. Dan Adam shi ne yake da bukatar waɗannan amma Allah ya ce ba shi da bukatar su inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shi ne mai azartawa ma'abocin ƙarfi ƙarfin kuma wanda yake amintacce wanda baya tsinkewa ba irin ƙarfin ɗan adam ba ɗan adam ƙarfinsa ba almatin ba ne domin ana iya samun lokacin da ba ƙarfin ko dai jinya ta kawo babu ƙarfin ko tsufa ta cimma ƙarfin kamar yadda na gaya mana za ka samu mutum a ce ma a rayuwa sana'arsa dako ne da sai ya ciri buhu shi kadai daga buhun hatsi sai ya dora a kansa amma tun da ƙarfin ba matinun ba ne idan tafiya ta yi tafiya wata rana sai a ɗura ruwa a buta ya kasa daga buta ƙarfin ya tafi to amma Allah ƙarfinsa amintaccen ƙarfi ne babu ran da ƙarfin Allah yake dishewa wan nafsu da ka ita rai da fitratiha da halittarta abinda Allah ya halicce ta ya dora ta idza turikat in aka batta ita kadai kanat muqirratun lillahi bil uluhiyya za ta tabbatar da cancantar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala muhabbatan lillahi za ta zamanto mai so ga Allah ta'buduhu la tushrik bihi shay'a rai inda za a barta ita kadai babu wani abin da zai shigo mata na shigowa ko to rai ubangiji ya halatte ta ne ala tauhidi haka Allah ya tsara in an ce fidara shine abin da da shi aka halicce ka tunda zaka zo daga can wurin Allah da shi ka taho ba koyarsa kake yi a duniya ba to yana cikin abin da Allah ya haɗa a jini da tsokar ɗan adam ɗan adam ya zo ne da niyyar tauhidi ya zo ne da niyyar kaɗai ta Allah da haka Allah ya halice shi bai taho da wani abu na sirki ne bauta wani ba Allah ba wannan ɗabi'arsa ce haka Allah ya yi shi haka Allah maɗaukakin sarki ya halice ɗan adam ya ɗabi'antar da shi akan ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala walakin sai dai wannan fidar yusiduha abinda ke bata ta wayan harifu biha ya juyar da ita an zalika daga wancan abinda Allah ya dora ta akai shine ma yazinu laha shayatinul insi wal jinn abinda shedanun mutane da shedanun aljanu suke kawatawa wannan ran suke kawatawa dan adam in ya shigo wannan rayuwar ta duniya بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا na daga abin da sashinsu yake yi wa sashi na wahayi na ilhama in an ce wahayi wannan ana nufin na ilhama sashinsu da sashi zukhruf alqawl kawatacciyar magana amma karkatacciya shi ake nufi zukhruf alqawl abinda in an faɗa ma a hankalce ko kuma a ce a yanayi sai ka ga kamar mai kyau ne amma kuma maganar tsawata ta aka yi wasu wasi ne na shaidan yake kuma ya nuna ma gaskiya ne gururan kuma na rudi don ya rude ka fa tauhidu da aka shi tauhidi markuzun fidira a cushe ki a cikin fidira da aka ba wani abu bane da daga baya ake shigar da shi a a haɗe ki haka Allah ya yi shi wa shirk ita ko shirka bari'un bujurtowa take yi wa dakhilun alaiha kuma shiga take akan tauhidi qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan mai jin qur'ani da mai sauraron alqur'ani Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa kuma ka tsayar da fuskarka ai ma'ana ka tsayar da kanka ka fuskantar da kanka aladdini hanifa akan addini wanda yake karkatacce ga barin dukkan addinai sai musulunci shi wannan addini fitratallahi allati fatara an-nas alayha dabi'a ce wacce Allah ya dabi'anci mutane akan ta in an ce dabi'a kamar yadda na faɗa shine abinda da haka ka fito yanzu in ka dauki dan agwagwa ba wanda yake koya man linkaya ko in an ce ga dan agwagwa yau ba wanda zai ce to yanzu wannan dan agwagwan ne kare je ya shiga ruwa wani abu ya same shi akwai amar yadda ake linkaya babu a cikin jininsa aka halicce shi da ita ɗabi'arsa ce kai yanzu linkaya ba fidira ba ce a wurinka ɗan adam in ka shiga ruwa baka iya linkaya mutuwa za ka domin ba a halicce shi da kai ba yau da ba a haifi jariri ai kaga dai ya fi ɗan agwagwa girma sai aka je aka sa shi a ruwa mutuwa zai yi Allah bai halitto shi da wannan ɗabi'ar ba. Amma ɗan agwagwa in an ɗauke shi an sha shi a ruwa, kawai sai ya mai, sai ya linkaya wa ya gaya mar fitratan lahi lati fadarahu Allahu alaiha dabi'a ce da Allah ya dabi'antar da shi a kanta ba wani mai koya mar to haka tauhidi na bautawa Allah shi kadai da sanin Allah shi kadai ne abin cancanta da bauta haka Allah ya dabi'anci kowa kuma sai Allah madaukake ya ce la tabdila li khalqillahi shi wannan addini na Allah baya daukan canji alkhalqu anan yana nufin la tabdila li dinillahi shi addinin Allah ya zo ne akan matsayin a kadaita Allah shi kadai da bauta addinin Allah wanda Allah ya yarda da shi ba zai yarda da shirka ba ba zai yarda da munafurci ba ba zai yarda da kafirci ba kenan dukkan mu mun zo duniya akan fidra ta addini wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah mai tsira da amincin Allah ya ce kullu maulud kaga duk abun aihuwa yuladu alal fitra ana halittarsa ne akan ɗabi'a ta bauta wa Allah shi kadai fa abawahu sai dai ko iyayensa yuhawidanihi su mayar da shi ba yahudi aw yunassiranihi ko su mayar da shi ba nasare aw yumajjisanihi ko su mayar da shi ba majusi mutum ya tashi gurin da ya samu sai ya samu iyayen yahudawa ne to yanzu su ne za su canja fidar sai su ɗora shi akan layin mai yahudanci amma da mutum za a bar shi ba tare da wani dakilun ya shige shi ba ya zo ne akan ɗabi'ar bauta wa Allah shi kadai in an ɗora shi akai hawa kawai zai ma in iyayensa yahudawa ne sai su ɗora shi akan yahudanci sai ya bar fidar sai ya hau abin da iyayensa suka ɗora shi haka in nasarawa ne haka in majusawa ne wannan fi sahihaini min hadisi abi hurairata fal aslu fi bani adam da haka abin da ke asali tushe cikin halitta ɗan adam at-tauhid shine at-tauhid wa dinul islam da kuma addinin musulunci wa dinul islam shi ku addinin musulunci ok to ni babu ma nawa babu huwan ne a nawa shi yasa waddinu addini kuwa huwa al-islamu shine musulunci wa kana alaihi adamu alaihi salam kuma annabi adamu alaihi salatu wa salam akan addinin musulunci yake waman jaa ba'dahu min dhurriyyatihi haka waɗanda suka zo bayan adamu cikin zuriyarsa qurunan dawila lokaci mai tsawo duka suna kan tauhidi ne annabi adamu alaihi salatu wassalam ƴaƴansa da yazo ya haifa zamani mai tsawo suna kan tauhidi suna kan tauhidi suna kan bautawa Allah shi kadai sai sa Allah madaukaki yace kana nasu ummatan wahida kana nasu ai mutane sun kasance ne a farkon al'amari ummatan wahida al'umma ce guda daya ala dinin wahidin akan addini daya ma'ana suna kan addini ɗaya ba su da wani wannan kaza wannan kaza sai daga baya sai shirka ta shigo su sai wasu suka lalace suke bautar wani ba Allah ba fa ba'atha Allahu nabiyyin tunda mutane sun lalace sai kuma Allah ya tayar da annabawa sai ya aiko su mubashirina wa mundirina suna masu bushara da duk wanda ya bar shirka ya tsayi tauhidi ya bawa wa Allah kai suna masa bushara akwai aljanna wanda kuma yabi son zuciya ya karkace yabi wani ba Allah ba suna masa gargadin akwai azabar wuta wa awwalu ma hadasa shirku farkon abinda shirka ta faru wal inhiraf da karkacewa ga barin anil aqidati sahiha ga barin aqida ingantacciya fi qaumi nuh ya faru ne cikin mutanen annabi nuh fa kana alaihi salam annabi nuhu alaihi salam ya kasance awwalu rasulin ila albashariya shine farkon manzo da Allah ya aiko zuwa ga ƴaƴan Adam ba hada hudusu shirki fiha bayan shirka ta faru a cikin ƴaƴan Adam kamar kace Adamu har ya tafi ya tafi mutane akan addini ƴaƴansa ma da suka biyo suna kan addini zamani yayi tsawo cikin zamanin annabi Nuhu mutane ba kuma wai sai da Nuhu ya zo shirka ta faru ba a mutane sun farar shirka sai Allah kuma ya aiko annabi Nuhu dan me dan annabi Nuhu ya karkatar da mutane ya hana su bautar wani Allah ya mayar da su kan asalin abin da Allah ya halicce su dan shi shine bautar Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa Allah ce inna auhayna ilaika Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inna lalle mu ya Muhammad auhayna ilaika mun yi wahayi zuwa gare ka wahayin me wahayin bautar Allah shi kadai wannan wahayin da muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhi wannan tashrifan ne lin nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah zai girmama zai daraja annabi mai tsira da amincin Allah ne sai ya ambace shi qabla nuhin kafin annabi nuhu alaihi salatu wassalam irin waɗannan gurare suna daga cikin guraren da qur'ani yake nuna ma daraja da matsayi da girma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe wanda bai san alqur'ani ba shine ma bai san girman manzon Allah ba ba da kida ake san manzon Allah ba ba da waka ake san manzon Allah ba ba da rawa ake san manzon Allah ba ba da shifta ake san manzon Allah ba ai annabi kan daraja da kima da matsayi alqur'ani ya gaya mashi waye kaga nan Allah ya ce inna auhayna ilayka lallai mun yi wahayi zuwa gare ka kaiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh kai ka ce muhammadun ya riga nuhu amma an kaddamar da shi tashrifan lahu wa tashrifan li ummatihi sai Allah ya ce kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi da kuma annaba waɗanda suka zo bayan nuhu duka mun yi wahayi zuwa gare su cewar Allah shi kadai shine abin bauta ba a hada shi da kowa قال ابن عباس عبد الله دان عباس yace kana baina adam wa nuh alaihi assalam lalle tsakanin annabi adam da annabi nuhu ila da amincin Allah ya tabbata a gare su asharatu qurunin karni goma karni goma in ka dauki alqarn shekara 100 to tsakanin nuhu da adam shekara 1000 in kuma ka dauki alqarn umma ummatan jila ta al'umma to an yi tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara goma wanda kuma wannan ya fi ƙarfin shekara ɗari ya fi ƙarfin shekara ɗari ɗaya in kuma ka ɗauki alƙarni kamar yadda wasu ke fassarawa shekara ɗari to kenan ƙarni goma shekara goma in ka ɗauki kuma tsarar wata al'umma to an samu tsara tsara tsara tsara goma tsakanin Nuh da Annabi Adamu alaihi salatu wassalam qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya eh kulluhum ala al-islam dukkan su kuma wayannan karnoni guda goma dukkan su akan musulunci suke duk waɗanda suka zo kai kamar ka ce su a wayannan karni goman alkhairin Allah ya yawaita a cikin karnin domin wayannan karnin duk wanda ya mutu ba dan wuta Allah sai da ya ta buga ‘yan aljanna, ya ta bugawa, ya ta buga ‘yan aljanna, ya ta buga ‘yan aljanna, duk wanda ya mutu, ba su san ma shirka ba, barantana a ce wane mushirki ne, babu, kowa yana nan ala tauhid. Kala ibn al-qayyim yace wa hadha al-qawl huwa sawa. Qat'an wannan magana cewar tsakanin Annabi Nuh da Annabi Adamu alaihi assalam karni goma ne huwa sawabu ita ce daidai ma kadan wacce babu shakka a cikin ta fa inna qira'ata ubay bin ka'ab ya'ni fi ayati al-baqara fakhtalafu da Allah madaukaki ya fara cikin suratul baqara fa ba'atha Allahu an-nabiyina to wannan tafsirin ta yana tabbatar da cewa lallai tsakanin Adamu da me da Nuh akwai karni mai tsawo wanda ya kai karni goma ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس كما ينا شيداوا كان قراير بين أبي بن كعب وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا mutane ba su kasance ba illa ummatan wahidatan fatai al'umma ce guda daya ala dinin wahidin akan addini daya daga baya ne faktalafu mutane suka sassafa wasu kuma suka kama bautar wani ba Allah ba subhanahu wata'ala yuridu rahimahullah shi ibn al-qayyim al-jawzi yana nufin annabi isatin nabiyina sababuha al-ikhtilafu amma kanu alaihi min ad-din sahih dalilin aiko manzanni dalilin aiko annabawa sababinsa al-ikhtilafu sabani da aka samu na mutanen amma kanu alaihi akan abin da suka kasance a kansa min ad-din sahih na addini ingantacce shine musulunci da mutane ne suka saba wa addini ingantacce abubuwan shigowa ya shigo min qaumi nuhin akwai waɗansu mutane kamar yadda mun karanta a karatunmu na baya salihan mutane ne managartan mutane ne mutane ne masu kirki mutane ne masu addini falan mamatu yayin da suka yi mutu sai shedan yayi wahayi a mutanensu ita ake nufi kuma zukurfal qaul a kawata magana sai kaga kamar a haka ne mana amma kuma gururan yaudarar ka ake so a yi kiɗan ya ce musu a wayannan mutanen an san su da kusa da yauka wa nasara manya-manyan mutane masu addini masu karantarwa tsayayyun mutane yanzu wayannan mutanen haka za su tafi yan baya ba za su san su ba ai ya kamata yan baya su san su su san abin da suka yi wa addini anin sibu fi majalisi ku je ku kafa mana a guraren zaman su alladhi kanu yajlisuna fiha guraren da suka kasance suna zama insaban ku kafa wani abin kafawa mana ku ambaci abin kafawar da sunayensu in ƴaƴanku da jikokinku suka zo za su san tarihin su a san su a san kokarin da suka yi akan addini yanzu wannan maganar aqalan ladinan a hankalce ba a addinance ba ba ga kamar ta yi kama da hankali ba yanzu a hankalce ba ga kamar ta yi kama kamar ya kamata a karɓe ta ba ko mu yanzu a najeriyance misali sai a ce idan mutane suke wa ƙasa hidima sai a ce a yi wani abu immortalization ko kar a manta da su yanzu sai aka ce college of aminu saleh college of education yanzu sunan aminu saleh ya ɓata za a daɗe ma dama makarantar tana nan yanzu wani ma da zai zo makarantar ya san Aminu Sale ba ya uwarsa ba amma zai zo zai san Aminu Sale College of Education an yi immortalizing din mai sunan saboda wata hidima da yawa kasar haka Sa'adu Zungur Sazu ko amma dai sunanta na ba su ina yafi daɗi Allah ya daɗi wani Sazu to wannan shi ma haka shedan haka shedan yanzu da Muhammadu Buhari ya rasu sai aka ce an mai da UNIMED ko Muhammadu Buhari University to shi ma haka ce dan yayi wancan mutanen sai ya ce ku je guraren zaman su ku kafa wani abunin zama ku kafa wani abun kafa in kun kafa ku ce la ai ku ce ya gusa ku ce ya oka ku ce nasara idan ƴaƴanku da jikokinku suka zo aka ce a ya gusa sai a ce musu ai wani malami ne shahararre yayi kaza yayi kaza yayi kaza lokacin da duk aka yi wannan babu tunanin bautar wani ba Allah ba amma shedan ana tafiya wayannan da suka yi sun mutu ƴaƴansu ma da suka zo aka gaya musu ga dalilin da yasa aka yi sun mutu fa nasiyal ilma lokaci ya tso sai aka manta ma me yasa aka kafa wannan abun sai shedan ya dawo wayannan jikokin jikoki sai ce musu ai waɗannan din iyayenku sun kasance in suna da bukatu suna da wata damuwa a biye titira gurin su suke zuwa sai su roƙe su shikenan kana da damuwa sai ka je ka in Allah ya kawo istidraji abin yayi shikenan za ka fara bautar su kinan kaga amma addinin al'umar ta kasance ne ala dinin sahihi to daga nan wannan lokacin ikhtilafi ya go kenan an fara neman lafiya a wurin wani ba Allah ba an fara neman arziki a wurin wani ba Allah ba an fara neman an fara a wurin wani ba Allah ba to ikhtilafi ya zo sai Allah ya aiko Nuhu ya kawar da mutane daga wannan sabanin ya mayar da su kan abin asali kama kanat al-arabu kamar yadda su ma larabawa sun kasance da ba da zalika bayan wannan abin Nuhu din ma annabi Nuhu ya zo duniya to du za su ma can can can can larabawa sun kasance aladini Ibrahim alaihi salam larabawa sun kasance suna bautar Allah ne akan addinin annabi Ibrahim hatta jaa amru bin lahay har wani da ake kiransa amru bin lahay yazo al-khuzai fagayyar din ibrahima sai ya canja addinin ibrahima wa jalabatul asnam shine ya kawo gumaka ila ardil arab zuwa kasar larabawa wa ila ardil hijaz ya kawo zuwa kasar hijaz kasar da take kewaye da makka bi siffatin khasatin amma yazo da wata siffa daban shi ma wata siffa yazo da ita daban da wata ma'ana daban fa ubidat min dunillahi sai aka zo ana bauta mata koma bayan Allah wa tashara shirku sai shirka ta watsu fi hadhihi albilad almuqaddasa a wa'annan garuruka masu tsarki wa ma jaruha da kuma ƙauyukan da suke makwabta da ita kasashe da suke makwabta da ita garuruka da suke makwabta da ita su ma sai shirka ta watsu ila an ba asallahu nabiyahu muhammadan khataman nabiyina har zuwa Allah ya aiko annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikamakin annabawa fada'an nasa ila tauhid sai annabi ya kira mutane zuwa ga tauhidi wattiba'i millati ibrahim ya kira mutane zuwa gaban annabi ibrahim wajahada fillahi haqqa jihad annabi yayi kokari cikin Allah cikin sha'anin addinin Allah iya kokari hatta adat aqidatu tauhid asid aqidat tauhidi ta dawo kasar wayannan gare masu daraja har sai da aqida tauhidi ta zo wa millata ibrahima wa kassara al-asnam annabi ya karya gumaka wa akmala Allah bihi ad-din Allah ya cika addini da shi wa atamma bihi an-ni'mata 'ala al-'alamin Allah madaukakin sarki ya cika ni'ima 'ala al-'alamin akan talikai Allah ya bada addini rashin addinin da ana cikin bata ana cikin hauka ana cikin rudu ana cikin abin da bai dace da hankali ba ba ma addini mutum ya aihu ya aifi ya ta girma sai lokacin da ta san waye baba ta san waye mamanta ta san rayuwa ta san iskar duniya ya sa a mata wanka a mata kwalliya ya je bayan gari ya haƙa rami ya bar shi ya zo da ita tana baba tana rike shi tana ganin tana tare da abin da tafi so abin da tafi kauna abin da zai iya tsare ta ya kare ta daga dukkan sharri sai tura ta arami ya bini kai ka san wannan in ba rashin addini ba ina za a yi wannan mu kage yanzu ba ma ba ma masu rai ake yi ba irin wayanda suke cremation din nan masu kona gawar sunan yanzu ina musulmi zai iya wannan ɗan uwanka ya mutu ka san dai ba shi da rai ka sa shi a oven irin na Japan 1400 500 degree celsius ya hutar gidan rudi Allah ya fi hutar gidan rudi hutar gidan rudi nan da ake zuwa wa'annan karafunan da ake bola jari a ji a sasu ana zuba su su narke a yi rudi da su wutar cremation oven 1400 to 1500 degrees celsius ta fi wannan sai ka je ka tura ɗan uwanka ya ko da kwarmas sai a buɗe oven ɗin abin da zai fito a jikinsa bai wuce haka ba komai ya ƙare sai a sama shi a kwalba sai ka je ka ajiye kana tuna ɗan uwanka kai in banda kafirci wa zai iya wannan haka larabawa suke kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cin mushi suna kofai suna zina suna shan giya babba mai karfi shine jagora mai rauni ba shi da inda zai je sai Allah ya aku annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya cika addini da shi Allah ya cika ni'ima da shi a wasarat mutane kuma suka kasance ala nahjihi a qarunul mufaddila mutane addinin nan aka kasance akan tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo qurunul mufaddila wa'annan karnoni masu daraja kairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ko dai hadda karnin manzon Allah karni uku ko kuma banda karnin manzon Allah karni uku sai kar qurunul mufaddila a wa'annan karnoni guda uku an bautawa Allah tsantsar bautawa ba za kuma a sake bauta mar kamar wa'annan karnin ba an kaɗaita shi tsantsar karka dubi yawan waɗanda suke bauta waɗannan ƴan kaɗan ɗin a wannan ƙarnin sun bauta wa Allah matuƙar bautawa sun tsare a dokokin Allah matuƙar tsarewa kuma sun san Allah matuƙar sani ba za a sake saninsa ko a bauta mar ko a tsare dokokinsa yadda aka yi akan waɗannan ƙarnonin ba shi yasa ake kiransu qurunul mufaddala min sadri hadhihi al-umma na farkon saciyar wa'annan wannan al'umma ila an fashal al-jahal fa lokaci bai lalace ba sai lokacin da jahilci ya kwa- ya watsu fil qururil mutaakhira a karnoni waɗanda suka biyo waɗannan wadakhala hadakhilun min ad-diyanati abin shiga ya shiga daga addinoni al-ukhra daban fa'adat ash-shirk sai shirka ta dawo ila kathirin min hadhihi al-umma akan dewa daga wannan al'umma bi sababi du'atul dalala saboda me masu kira na bata masu kira batattu wanda suke kira akan bata bayan wannan wa bi sababil bina'i alal quburi da sababin waɗanda su ma suka biyo baya suke gini akan kabarurruka ta ce wannan shehi ne ko wannan waliyi ne ko wannan kaza ne sai a gini akan kabarinsa har aka dawo ma ana iya zuwa a roƙi na kabari har aka dawo mutum yana iya zuwa ya samu hubbaran wani ya roƙo shi daga nan gida ma ya tafi sokoto ya tafi hubbaran shehu ya tafi abin da ya je roƙa shanu ne ko abin da ya je roƙa lafiya ne ko abin da ya je roƙa arziki ne ko abin da ya je roƙa ɗaukaka ne bayan waɗannan ƙorunin mufaddila irin waɗannan abubuwa suka faru mutane suka koma suna gini akan kabarurruka mutamassilan bi ta'zimil awliya'i was salihin suna misalta abin suna ɗaukan abin a matsayin girmamawa ne ga waliyai da salihai wadda'i li muhabbatin lahum da kuma ikirarin ai hakan soyayya ne gare su hatta buniyatil abrahatu ala quburihim har ake gina ababan bauta al abraha shine ayi wani abu na gurin bauta akan wani kabari ko a gefen wani kabari ba sai an bu an gina akan kabarin ba ko da nan ne kabarin sai aka gina a gefen sa da larabci ana kiransa al abraha gurin da za a shiga ayi wata bauta amma gefen sa ko cikin sa gaban sa ko bayan sa akwai wani kabari da ake dingina gurin bautar saboda shi ko da kuma Allah ake bautawa bai zamanto masjidin ba in dai an jingina shi da girmama wannan kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi fa annabi mai tsira da amincin Allah masallaci ne yazo ya same shi ba annabi ne je ya samu masallaci ba tawassu yalwatawa ga masallaci shine ya shigar da me kabarin manzon Allah cikin masallaci kafin yalwata masallaci annabi a ɗakin matarsa aka binne shi aisha radiyallahu anha in wani ruwa ce ma ai yanzu kabarin manzon Allah ma to aya masallaci yake a'a annabi budawa ne in yanzu ka ɗauki madina ta dama gaba ɗayanta ma kwatakwam masallacin ce masal lokacin annabi yana raye ka ɗauki madina gaba ɗayanta kaga wannan babu salam wajen wannan museum din wanda ake shigowa ta haka babban gate nan da ake kiransa babu salam ba wannan kofar shiga masallacin ba ai akwai gate a salam akwai wani museum wani gidan tarihi ta nan ai dab da zaka shigo shi za ga wani masallaci ana kiran gurin masudul istijaba wannan masallacin fada annabi baya raye guri ne ai sallallahu alaihi ina nufin annabi yana raye guri ne fa wanda idan aljaysh rindinar yaƙi za ta fita annabi da ƙafafunsa masu daraja yake takowa nan ba bayan gari sai annabi ya zo nan sai ya tsaya ya musu rakiya nan inda kaga an gina wannan masallacin sai annabi ya tsaya sai ya ɗaga hannayensa masu daraja sai ya turoka musu Allah ya turoka musu Allah ya turoka musu Allah su sai su fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya gefensa ta haka za ga wani masallaci mai kokowa kokowa kokowa kokowa a kansa ana kiransa masjidul gumama nan din wuri ne inda annabi sai an bar gari annabi yake idi amma yanzu a ina yake kar ma ka ce cikin gari kamar ka ce kawai a wajen gefen kofar masallaci yake kenan buɗe masallacin buɗe masallacin ita kanta baƙiya in ka kula in ka cire a ce ita ce kaɗai za ka ga tsakanin in ka fito daga ƙofar masallaci zuwa baƙiya ai ba nisa saboda ita gaba ɗayanta za ka shigo da ta masallaci ne to saboda ita kuma girman wannan makabartar ya sa madina ba ta da wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alkhairin wannan makabartar da wanda aka binne shi a wannan makabartar saboda wannan alkhairin ya sa madina ba ta da wata makabarta sai nan sai dai in an binne an binne an binne shekaru suka yawa a sake komawa da haka kenan manzon Allah masallaci ne ya tadda shi ba shi ne aka ji aka kai shi cikin masallaci aka binne shi ba yawo sannan ko masallacin kansa ya riga kabarin manzon Allah ba wai sai bayan manzon Allah ne aka yi masallacin saboda kabarin manzon Allah ba a masallacin ya riga kabarin manzon Allah sannan ba a guri ɗaya suke ba abin da ya haɗa su buɗawa saboda yan bid'a ta ce maka a to kenan maka ma batattu ne tunda ga kabarin manzon Allah ma a cikin masallaci yake suna da bambanci ka gani kuma annabi hatta yana cikin yana cikin jinyar da a lokacin ƴan kwanakin ma zai mutu abin da annabi yake faɗa kenan in annabi zazzaɓi ya mun tsanani yana ruhuwa da wata kamar ka ce gwado sai annabi ya bude sai ya ce la'natullahi alal yahud wan nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masajid kina annabi yuhaddiru ma sana'u yana tsoratar da al'ummarsa ne akan abin da wa'ancin suka aikata to yau mutane kuma sai su je su yi mutum hubbare su je su kewaye shi wani ma ga ammar wani bakin kyalle an kewaye kabarin har ana zuwa ana yin addu'o'i kuma har ma tsabar rena wa mutane hankali wani lokacin ma mutum ka je kabarin akan kabari a ce waya ko wani sallama wanda zai sanar da wanda yake cikin kabarin ka zo kai ma kuma ya sanar da kai an karɓi gaisuwarka kaje yake ce labari na haba ta yaya hankali zai da wannan to waɗannan abubuwa duka sun faru wattakazat awsanan tu'badu min dunillahi aka riki gumaka ana bauta musu koma bayan Allah bi anwa'il qurban da nau'o'i daban-daban na neman kusanci min du'a'in na yin addu'a ne wani ya je ya roƙa wastighathatin wa zabahin wa nazarin duka ana zuwa limuqamihim saboda matsayin su waɗannan waɗanda ake zuwa gurin wasammu haza wasammu haza shirk sai suka ambaci wannan shirka shirka ce ba amma sai aka canja mata suna sai aka kira ta tawassulan bis salihina neman tsani neman tawassuli da me da mutanen kirki wani na taba jin sa yana yin wani kasar yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yana raye idan wani abu ya zo annabi yakan sa baffansa ya yi addu'a abbas da annabi baya nan sai ya zamanto sai ana ana tawassuli to kaga anan wani abu aka sa ai ba wai yanzu ana roƙon Allah ne yayi abu saboda abbas ba a'a abbas ne saboda albarkar da manzon Allah ya faɗa a harshensa sai a ce abbas roƙa mana Allah ya kamata da ɗan bid'a ya gane akwai bambanci kenan babu ana cewa ya shehu ya Abbas ba ko ya Abbas akhisna ko ya Abbas kazana a'a tunda akwai albarka tare da shi annabi ya faɗa sai annabi ya ce ka roƙa mana sai bayan sa sai ya ce Abbas ka roƙa mana Allah kaga wannan yana da bambanci da ba a yi tawassuli da shi ba ba da shi ake tawassuli ba shi yanzu albarkar hattansa ne ake so ya roƙa wa mutane Allah Allah ya karba kuma mu ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan muna da buƙatu idan muna da damoyi mu sanar da ƴan uwanmu ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin ba ku san ala lisani man yustajabu lakum aw yurham a haukan wa za a amsa muku ko a jikanku ba baka san waye in ya ma addu'a sai Allah ya karba ba kana iya ganin mutum kamar kaskancecce ne ta ɓangaren malinta ko ta ɓangaren ɗaukaka ko ta ɓangaren sanuwa amma kuma yana da kusanci fiye da wanda kake tsammani da Allah. In ya roƙa ma, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa. Amma su sai suka ambaci irin wannan sai a ce ai tawassuli ne misali gina. Ana, ana neman tsani ne, ana tawassuli ne da managarta mutanen kirki. Wa izhara li muhabbatin kuma ai muna da bayyanar da soyayyarsu ne. Wa laysa ibadatu lahu wannan bai zamanto ibada a gare su ba bi za'amihim da rayawarsu wa nasu suka manta anna hadha wannan abin da suke faɗa tawassulan bis salihina huwa qaulul mushrikin al awwalina shine ma magana ta musulmin musulkan farko shine yaquluna lokacin da suke cewa ai wa'annan gumakan ma na'buduhum ba dan komai muke bauta musu ba ai mun mun san su ba sa halitta mun san su ba sa ci mun san su ba sa sha amma abin da yasa muke bauta musu illa liyuqarribuna ila allahi zulfa muna bauta musu ne don ku kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa amma su din ba su ne har wani ya taɓa faɗa a ƙasar nan yace yanzu ka isa ka je ka shiga fada babu sallama ba shamaki to ai wa'annan ka inna lillahi to shi kuma Allah subhanahu wata'ala shi ma iya da shamaki iya da sallama ai Allah ce wal amalu salihu yarfa'u zaka roki Allah ka kaddamar da wani kyakkyawan aiki sai kai tawassuli da kyakkyawan aiki tana iya yiwa muka ga mutum a zahiri misali ka ce za ka yi tawassuli da shi wataƙila ma ka fi shi a wurin Allah tunda abun ba a babban riga bane ba a tarin rawani bane ko ba a dangila wando bane a a zuci ne a zuci ne yana iya yiwuwa ka ga mutum amma ka fi shi ma kusanci da Allah to su wayancan ma abin da suke cewa ai ba mu bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa wa ma hadha shirk alladhi waqa'a fil bashariyati qadiman wa hadithan to tare da wannan shirka wacce ta faru cikin dan adam da daddiyar da kuma irin wannan wacce ta zo sabuwa irin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kafin zuwan manzon Allah da wacce ta zo bayan tafiyar annabi adamu alaihi salatu wa salam fal akthariyatu minhum yu'minuna bi tauhidir rububiyyah da yawa daga cikin masu watan shirkar fa sun yi imani da tauhidin rububiyya wa inna ma yushrikuna fil ibadati su dai suna shirka ne wurin bauta kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya madaukake ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi mafiya yawan mutane mafiya yawan masu imani ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikuna face sai kaga kuma suna aikata shirka wa lam yajhad wujudar rabb wallahi ba taba jayayya da samuwar ubangiji ba ba su yi jayayya da samuwar ubangiji ba illa nuzuru ne surun min albashar sai yar mutane kaɗan daga cikin ɗan adam ka fir'auna ka fir'auna kamar fir'auna shi yayi jayayya kamar masu shishigi aldahariyina wanda suke ganin zamani ne yake kare ɗan adam ba wani ubangiji kuma yuhlikuna illa da kawai su suna ganin abin da yake sa wannan su zo wannan su zo wannan su zo kawai zamani ne in wani ya tsufa wannan ya tafi amma ba wani lokaci da za a tasa ai ko indai ba wani lokaci da za a tasa da ya kamata ce ba lokacin da aka zo in akwai lokacin da aka zo akwai lokacin da za a kare wa shuyu'ina fi hadha zaman da kuma nau'o'i mana bangare bangare daban-daban cikin wannan zamani wa juhudihim eh wa juhudihim ba batinihim ko wa juhudihim babu wata kalma a wa ba wa okay wa juhuduhum bihi jayayyasu da shi wa qararatu nufusihi bihi ko da kuma tabbatarwar rayukansu game da shi kadai takar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah din yace wajahadu biha sun yi jayayya su fir'auna sun yi jayayya da manzancin annabi Musa da kuma zuwan gaskiyar abin da annabi Musa ya zo da shi amma wasu kanaita anfusuhum amma zukatan su tun tabbatar da abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne me yasa suka yi jayayya zulman wa ulu dan zalunci ne kawai da neman daukaka ba abin da yasa suka yi jayayya da abin da annabi Musa ya zo da shi illa neman ɗaukaka da zalunci wa uqulihim amma hankulansu ta'rifu tana sanin anna kullu makhluqin cewa duk abin halitta la budda lahu min khaliqin babu babu makawa yana da wanda yi shi mai da muka faɗa yanzu ka dauki wani abin halitta shi akai to wani abin shi ya kansa dole akwai wanda ya mana microphone masallacin nan yanzu dattawan mu da suka tafi Allah ya ji kansu ya gafarta musu wanda ba san masallacin nan ba ko to yanzu masallacin ha kawai ya bai faru a dole akwai wanda a suka bo suka yi shi aka bo aka gina su ko da yanzu masallacin nan ba sola solan nan ha kawai aka wayi gari aka sola dole akwai waɗanda suka yi ta to duk abin halitta in ka ganshi labudda lahu min khaliqin akwai wanda ya halicci shi wa kullu mawjudin kuma duk wani samamman abu labudda lahu min mujidin babu makawa akwai wanda ya samar da shi babu makawa akwai wanda ya samar da shi malam salihul fauzan ya buga mana misali a baya yace hatta anna waladan sagira ko har yaro dan kankani a kan karatun da muka yi baya yace inda zaka zo ta bayan sa sai ka dake shi ka dan dake shi haka yaro zai jiyo ya ga waye mai duka da zaka ce wa yaron kai ba wanda ya taba ka zai yadda ya ji duka to dole dukan nan akwai wanda ya samar da shi sai kai kawai kinkinkin ba wanda ya samar da kai sai ranan nan ba wanda ya samar da ita sai wata babu wanda ya samar da ita ita kuma halitta da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta ya yi ta halitta nau'i hudu ne da ubangiji ya yi halitta sai ya yi ta nau'i hudu akwai halittar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta babu ita dama can ko sai Allah ya samar da ita kuma zai rasar da ita rasar wata har abada ma'ana in ta tafi ita ta tafi kenan ta tafi kenan don haka Allah ya yi ta akwai halitta da Allah subhanahu wata'ala da babu ita an gane sai ya samar da ita da ya samar da ita to kuma za ta zo ta in ya samar da itan nan to ba zai sake rasar da ita ba an gane akwai kuma halitta wacce Allah subhanahu wata'ala ya samar da ita da can babu ita tunda ya samar da ita din nan ko ba za ta sake tafiya ba yanzu ka ɗauki dabbobi da Allah subhanahu wa ta'ala ai babu su sai Allah ya samar da su kuma Allah zai kashe su Allah zai sake mai samar da su sannan kuma zai sake mai ɓatar da su sannan kuma ba za su sake tasowa domin Allah in yi kisasi tsakanin dabbobi za a ce ku ne mai turaban shi ke za su sake dawowa ba za su sake dawowa ba har abadin abada sun tafi sun tafi kenan akwai halitta da Allah samar da ita yi zai rasar da ita amma in ya samar da ita kuma to ya samar da ita kenan ba za kuma a sake cewa babu ita ba ai kaga shi misali dabbobi Allah ya samar da su ya kuma basar da me ya rasar da su sai ya sake me samar da su sai ya sake me rasar da su ba zai sake kuma samar da su ba akwai halittar da Allah ya samar da ita to Allah zai rasar da ita zai samar da ita to ba za ta sake bata ba ba za ta sake bata me ba saniyan ba kame kal jannatu wan nar kamar aljanna da akwai ta ne babu ita lokacin da Allah zai batar da komai ba abin da zai saura a duniya sai shi sun wafa babu su karke tsammanin aljanna tana nan ba ta nan karke tsammanin wuta tana nan ba ta nan domin ba abin da zai saura Allah ya ce illa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kenan su ma ba ta nan to amma kuma Allah su zai samar da su to in ya samar da su ba to ba su ma lokacin da za su ɓace tana nan abadan wuta ma tana nan me abadan ba za su sake ɓatar da su ba na cikinsu kuma su ma suna nan i amma su ma suna nan dai abadan ne saboda ko ka fito a wuta ma mutum ya shiga aljanna ya fito ne daga wahala zai koma daɗi amma ba ɓatar da shi za a yi ba to haka ɗan adam shi ma ya daga cikin nau'in halitta na uku wanda su da babu su Allah ya samar da su to da ya samar da su to ubangiji zai batar da su in ya batar da su to zai dawo da su in ya dawo da su kuma ba za su sake bata ba har abada shi ɗan adam ba a marka na kamar dabbobi to dan haka shine Allah madaukakin sarki ayi malam yace dukkan wani afamamme iya da wanda ya samar da shi wa inna nizamu hadhal kaun kuma tsarin yadda wannan duniyar take tafiya akan wani tsari al-mudabbir zakki tana kan wani tsari wanda ke mai kayatarwa duba yadda duniyar nan take tafiya kan tsari mai kawatarwa duba yadda rana take take juyawa duniya take binta ake juyawa awa 24 awa 24 yau in an tambaye ka shekara nawa ana awa 24 din nan sai Allah ba sai Allah ba wannan tsarin bai canza ba ana rani ana sanyi ana zafi ana dare ana shekara sai Allah ba amma bai canza ba in an tambaye ka iya Najeriya kawai tsari sai iya wanda ka sani ne kawai da an ce kiliya hannun kaza ne ko kai kuɗi ma mu masu ƙananan shekaru ma kuɗi ma iri nawa ka sani an yi wannan an canza an yi wannan an canza an yi wannan an canza ko kasuwa ma a garin nan nawa ka sani an yi wata an ƙara wata amma tsarin Allah nan ka duba fa sai sa ubangiji ya kira shi wannan nizami mai tsari wanda ke mai kayatarwa wanda baya canjawa ka duba zuciyar nan daga ran da Allah ya aika mala'ika mutum yana cikin mahaifiyarsa fa yunfaku fihi ruha ya sanya masa ruh daga inda mala'ika ya busa masa rai zuciya ta fara sai ta shekara ɗari ba ta taɓa tsayawa ba ɗari wata zuciyar ta haura mai ɗari saboda halitta ce Allah to kenan wannan tsarin da yake tafiya daidai ai la budda lahu min mudabbirin hakimin babu makawa akwai wanda yake lura da tsarin wanda yake mai hikima qadirun alimun wanda yake da iko masani man ankarahu wallahi wanda yayi ankara cewa duniyar nan rana rani da damuna dare da rana babu wanda yake tsarawa ya kawo kaza ya tafiyar da kaza fa huwa imma fa'idun li aqalihi ko dai ya rasa hankalinsa aw mukadiran ko kuma girman kai ne faqad alga aqalahu hakika yayi ya jefar da hankalinsa ya ki amfani da hankalinsa wasafahu nafsuhu kuma ya wautar da kansa wa hadha la ibrata bihi wanda yake haka kuwa shi ba a lissafa shi cikin abin da ake lissafawa amma duk wanda yake da hankali duk abin da ka gani yanzu misali ga Sabiya yana daukan wannan karatu Allah saka masa da alheri yanzu misali in ka je ka in ka je ka ga ka bude WhatsApp zaka ce ma ah ka dubi wani ikon Allah karatun na kowar ma da haka kawai aka waye gari aka ganshi a cikin zai yiwu wanda ya ce haka kawai karatun ya shiga to ya wutar da kansa dole akwai wanda ya ɗora mai karatu to tun da karatu ma akwai wanda ya ɗora shi to yanzu dare da rana ba wanda ya hukunta ki dinga yin dare da rana saukar da ruwan sama ba wanda ya hukunta duk ko'in nan ba wanda ya hukunta ai dole akwai wanda ya hukunta abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya haɗa mu cikin ladan sunan za mu tashi asfasalu sani ashirk ta'rifuhu wa anwa'ihi yana da kyau mutane su san me shirka su san me kafirci kafin ka dangana wani da kafirci ko ka dangana wani da shirka ko kuma ka kore shirka akan wani saboda wani mushrikin ne amma yake ki yadda shi kan saboda rashin sanin me hakikanin shirka me hakikanin kafirci me hakikanin fasiki yasa malam ya kawo su cikin abubuwan da zai jawabi وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Allah muna tawassuli da wannan haduwa da muka yi a wannan daki naka mai girma muka karanta tauhidin ka ya ubangiji Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke tsoro ubangiji Allah subhanahu wataala ka tsare mu ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka kara zaunar da ita lafiya abubuwan da yake faruwa a cikin ta ubangiji Allah ka yaye mana ya Allah kai mawadaci ne daga gaya maka bukatun daidaikun mu ya Allah anan kowa da irin abin da yake damunsa da abin da yake fata yake kauna a gurinka Allah kowa ka biya masa bukatarsa Allah ka haɗa mu da alkhairin da muke nema a gurinka ya Allah duk abin da yake sharri ne a gare mu ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka mayar mana shi alkhairi Allah kuma ka sanya masa alkhairi ya ubangiji Allah muna roƙonka in ka tashi karɓar rayukan mu ubangiji Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ka karɓi rayukan mu muna masu imani ina ƙara jan hankalin mutane mun san mun zo mun haɗa a wannan guri mun yi lanci ko kuma alhamdulillah eh, ayyuka sun yi albarka mun tafi mitin da wa'azi da muka da aka gabatar a garin da ranar asabar alhamdulillah komai ya gudana cikin nasara national headquarter ta sanya za ta yi wa'azi a cikin birnin Kebbi na ƙasa ranar 30 da 31 ga wannan wata da muke ciki insha Allah kuma daga cikin waɗansu ayyukan za a tara su akwai sababbi ma yanzu da suka zo kamar tallafi da ƴaƴan wannan kungiya suka saba yi dukkan shekara tunda marigayi a Sheikh Ismail Idris Ibn Zakariya ya koma zuwa ga Allah tallafin da ake wa iyalansa ai muna yi ko wanda ba wani dan izala ma ai da bai san wannan ba to shi ma yana daga cikin abin da za a tara shi a birnin Kebbi wanda yana daga cikin abin da muka rataya a jikin wannan aiki wanda kuma har yanzu nan shi ba mu karasa kammala shi ba da makamantansu ina kira musamman ga mutanen wannan anguwa da yawa sun zo nan gurin an kira sunansu ko dai ba sa nan ko kuma eh, sun yi alkawari ko kuma makamantansu da Allah mai iya bakin kokarinmu za ya ɗanyi wani ɗan subkwamati zai ƙara bin wannan aikin don mutane su zamanto mun haɗu mun riski ladan gaba ɗaya ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana wallahi sun matallahi mu gode wa Allah wanda duk yake kan addini ake ƙoƙarin ɗora shi akan addini mu haɗa ko irin bogula irin ta fence ɗin nan da ya dawo kawai ya hawanya ɗan shegiya wallahi sai hau hanya a kama yake ba ana cewa barawo ya wani da ya zo da ya same shi da tuba tu ya wanka mar ya je samu irin fence nan na waya na karfe ya buga amma wallahi da ya dawo sai hau hanya suka bi shi masu alkawari duka mun jaddada shi yasa ma yau a zama mu na kwamitin zakarwa muka ce za a karɓi wannan takardun za mu bi dan saboda ayyukan nan mu samu mu ga mun warware shi ya kamata mai lancin kuma mu samu mu sake lancin ko mu dawo mu sake bin angonni ba inda muka yi alƙawari mu cika waɗanda ba su sun yi alƙawari ba suna da dama bayarwa su bayar wanda ba su da dama ubangiji Allah ya ba wa kowa dama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم انت الحق وادك الحق لا اله الا انت الاول والاخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين